حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da ‘yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwanmu ta sake isowa wannan rana mai albarka, a wannan dare mai albarka, a wannan waje mai albarka ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma, gwargwunan abin da ya sawwaka. muna karatu cikin wadda al'azhani ila ma'anin al'ur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka za mu ci gaba cikin suratul an'am aya ta ɗari ne da arba'in da biyar malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسكا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
Allah ta'ala ya ce kul ka faɗa musu la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu ni ban samu wani abinci da za a ci wanda yake haramun cikin abin da aka mun wahayi daga ubangiji na ba ayyanka na minar zukuru ko yaya abin ya kasance wato yadda suka haramta wasu nau'o'in maza ga wasu suka halatta shi ga wasu to ne cikin abin da aka min wahayi daga ubangiji na ban samu wani abinci wanda aka haramta ba min babi fahimi raddil ahkamil jahiliyya nan ta gefen za a fahimci ana raddi ne a waɗancan hukunce na jahiliya waɗanda aka ambata a baya. Illa an ya kuna maitatan, sai dai abin da ya kasance mushe, shi kan wannan Allah ya yi wahayi ga annabi cewa an haramta shi. Inda aka ce, Hurrimat alaikumul maitatu. au daman masfuhan ko kuma jini mai kwarara ai mahrakan wanda yake kwarara kaga kullun da ma'ayoyin alqur'ani su suke fassara juna ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayoyi ko kuma a sami fahimta daga magabata na kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da almajiransu su yi fahimta cikin wata aya wadda bayaninta bai fito ƙarara ba. To, kaga nan wajen can cikin suratul ma'ida an ce, Hurmat alaikumul maitatu waddamu. To, kaga can ya zo shi ne a dunkule. Nan kuma sai aka yi tafsili. Shi ya saka waɗannan ƙa'idoji duka suna nan a cikin usul? waɗanda su ne ake amfani da su wajen ƙara fahimtar nusus akan sami mujmal akan samu fassal akan samu mutlak akan samu qayyad akan samu am akan samu khas duka waɗannan ababe sai mutum ya san su daga cikin nusus tukunna sai ya san wanne ne zo bi sigatul am yuridul am wanne ne zo bi sigatul am yuridul khusus so dole ne waɗannan sai an san su kafin a san yaya hukunci yake to kaga wannan aya in mutum ya ci karo da waccan aka ce wadda mu sai a tsaya iyana to ashe wannan ita ce ta fassara waccan gabar da aka ce audaman masfuhan wato ko jini wanda yake kwarara shine wanda aka haramta jinin da za a yanka ya kuma kwararo sai a tara shi kamar yadda kabilan Masai suke yi ko a can wajen Kenya Central Africa dai sun fi wata wajen Kenya amma dai Masai eh kabilan Masai kaman fulani suke fulanin su ne na can ba wai fulatancin suke ba amma kaman fulani ne za a gansu maza da mata kowa ya aske kansa kwal shanu suke kiwatawa ha Swahili suke yi Masai ɗin ko? To, suna kiwon dabbobi, su al'adarsu ne sai ka ga a jikin ƙaton taiki, kamar yadda za zuwa tatsi nono da safe, to za a zo shi kuma nan ɗinsa akwai ɗan ƙurji da suke mannewa, sai a ɓamɓara bakin ƙurjin kan jijiya ce, uwar jijiya, sai a ɗan sa ɗan kurtu, ɗan ƙanƙani, sai a tari jinin, sai kuma sake ɗaukan abin sai a manne shi. Kaɗan ake cira, wancan ma sai a je a ciri kaɗan da haka sai sun tara a ɗan kurtun nasu suna sarrafa shi a matsayin abinci. E, to kaga wannan haramun ne, ko kuma an ce birane da yake kasan su sun waye a birane, an ce suna akwai rahoto da taɓa ji shekarun baya har hukuma ta shiga ciki. Waɗansu sai su dinga tara irin wannan jinin aka same su a Kano. sai a tara irin wannan jinin sai a daskarar da shi sai ganshi kaman hanta kuma ba za ka ce ba hantar ba ce sun sai da suke processing ɗinsu sai zama kaman hanta a yayyanka shi kamar hanta gasa shi a tsira soya hanta soya hanta kai ko ka je ka ka dankara na jini a ciki to irin wannan haramun ne bi khilafi gairihi amma sabanin wani nau'in jinin akwai jinin da ya halatta kalkabidi kaman hanta wa tihal da saifa fa kuma halalun su kan halal ne hadisi ya inganta cikin musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga Abdullahi dan Umar duk da wasu ce mawqufi ne amma dai an jingina shi zuwa ga Ibn Umar kamar Ibn Hajar al-Asqalani ma haka ya kawo shi uhillat lana maitatani wa daman annabi na cewa an halatta mana mushe biyu an halatta mana jini guda biyu fa ammal maitatan fal jarad wal hut mushen da aka halatta mana da fara dan haka karkace abunan bare bare mayu ne halal suke ci eh ba wani maita a ciki kai ne baka saba ci ba kawai fal jarad eh ni dai ban saba ci ba amma in kaga suna ci ka bar su walhutu da kuma ai an kawo annabi da mu annabi bai ci ba dan uwansa kuma sa'ad ibn abi waqqas ya cinye kuma matarsa ce ta kawo maimunatu bintul harith sai annabi ya ce kun ga ban ci wannan bane saboda ni ban ga ana ci a garin mu ba shi ko sa'ad shi ma dan garin nasu ne amma bai ga ana cin ba amma ya ci saboda ya bai sha'awa ko in ya baka sha'awa sai ka ci in ba ta baka ka san ni ba fulatani ne ba zan ci fara ba to faljaradu wal hut su waɗannan sun halatta mushe biyu ba wanda ya ce maka yanka kifi ko abin nan wa sunansa well shine mafi girma ko ko well ka samu kawai kwakwale shi zaka yi ya karasa in ka yanka kifi ma kai karambani shi shigi ne waye ce ka yanka shi sai dai in kayanka shi ne don kana so ka gaggauta mutuwarsa, amma ba wai don kayanka shi ne ta'abudiyan ba, don ba a sa ka ba. Mutuwa kawai ake so yi sai ka ci kayanka, wannan mushen ya halatta, kaga nan ma hadithi shi ne ya fayyace wannan umumin da aya ta zo da shi, ƙorrimat alaikumul maitatu. Nan kuma yanzu hadithi ne yanzu kaga shi ne ya tafsili. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma damani amma nau'in jini guda biyu kuma sai annabi ya ce a falkabidu wattihal wato da da da hanta da kuma saifa waɗannan su sun halatta kaga jini ne jini ne wanda yake condensed amma Allah ne ya tsara shi a haka ba mutum ne ya sami dam abinan jini daman masfuhan yayi condensing ɗinsa ba shi wancan haka Allah ya halitta shi jini ne ita hantar saifar ma jini ne amma ya halatta ka ci to wannan kaga shi an yi taksisinsa a cikin wancan umumin da aka yi to da haka wannan shi kan annabi ya samu Allah ya haramta wa mai ci kada ya ci aula hama khinzirin ko kuma naman alade naman kawai nan an yi itlaƙin nama a kayan baki ɗayansa duk sashensa har fatarsa ma bata halatta ba har mai sunanta kitsansa ma bai halatta ba fa innahu rijsun domin wannan kasanta ne su waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa daman masfuhan lahamun khinzir wanne ne ɗayan ne maitatan yawwa maitatan daman masfuhan lahamun khinzir su ne waɗannan Allah ce fa innahu domin su wannan nau'i ukun fis rijsun kasanta ce musulunci bai yadda ka ci kazanta ba ai najisun haramun da aka haramun ne shi yasa wasu malamai suka ce arwijisu yana nufin kazanta amma yana nuna haramci a kayan abun akwai inda gumaka ma aka kira su rijis au ko kuma har ilo abin da aka haramta illa an ya kuna sai dai kasance fiskan fita daga da'ar Allah abin da aka yi shi na fasikanci uhillal ghairillahi bihi wanda aka yanka shi ga wannan Allah. Kaga waɗancan guda uku sai Allah ya kira su rijis ƙazanta. Wannan nau'i na hudu shi kuma ba rijis aka kira shi ba amma sai aka kira shi fisk fita daga ɗa'ar Allah, kangarewa, tsaurin idanu saboda shi nau'in shirka ne, a yanka abu ba don Allah ba, a yanka abu ga wannan Allah, to waɗannan duka su haramun ne, aizu biha alas mai ghairihi ko wanda aka yanka shi ba a sunan Allah ba, a ambaci sunan wani gunki sai ya yanka, ko kuma a ambaci sunan Allah amma don wani gunki aka yanka, shi ma dai ya fada cikin abin da yake na haramun. Allah ta'ala ce, famani turwa, amma fa wanda ya matsu, ila sha'in min ma zukira, zuwa ga ɗaya daga cikin ababen da aka ambata guda hudun nan, fa'akalahu sai ya ci matsuwa ce ta saka ya ci saboda yana halin tafiya ko ya samu kansa a wajen da babu abinci ba wanda zai taimaka masa sai kuma ya ci karo da waɗannan fa'akalahu sai ya ci zaira bagin ba wai yana mai ƙetar iyaka da shishigi ba ba mai yana mai shishigi ba don tsaurin ido wala adil ba kuma don ƙetar iyaka ba Ma'ana ya ci ne ba wai don yana so ya halatta haramun ba. Wannan yanzu ya halatta ne a gare shi saboda kawai cikin larurar da ya shiga. Kuma ba yana ci ne da nishaɗi don goge wuya ba. A'a ya samu wannan nau'in mushen ko wannan aladen ya abin nan ya ci saboda tsananin bukata ne. Yayi ne lissaddin ramak. abin da suke cewa saddun ramaki shine wai ka yi retaining the last breath numfashinka na ƙarshe shine saddun ramak shine aka siffanta sahabban annabi su ba sa cin abinci ma illa li saddun ramak akwai wanda ba sa cin abinci sai in sun ji kaman zai taɓa ransu ba shi yasa suke yin wisali ba kai fata kake ga kokonka aje ga fiya wata ga zoɓo ga kunu duk kana jira kawai dokta ya kira sallah a jefa wani ma kafin ya je dokta ya kira sai ya ce kai lokaci yayi kawai sai fara sha a su sai su wisali to shine saddar ramak ma'ana ko da larura ta saka ka ci irin waɗannan to ba za ka ci ne da nishaɗi ba mun gane ko kana ci ne saboda kawai wannan abun kai fa ba ka san cinsa amma yanzu in baka ci bane halaka za ka yi shi yasa kake ci kuma ka ɗauka ka yi guzuri da shi don gudun kada abin da ya faru a baya a kuma amma daga zaran ka samu wani abin da za ka ci ka yi watsi da shi dama kana kyamarsa ba ka sansa to irin wannan Allah ba zai kama ka ba shi ne aka ce famani turwa ghaira bagin wala adin to adin din nan kuma ba mai ƙetare iyaka ba ba mai fita daga da'a ba ba mai yankewa jama'a ba ai hala kaunihi fil akli ghaira kharijin ala imamin li yufariqal jama'a ba wai ya fita ne yayi bore ne a shugabanci ba dan ya raba kan mutane ya koma jeji kamar yadda khawarij suka yi ma Ali ibn Abi Talib ko kuma kamar yadda yan boko haram suka yi suka fita jeji dan su raba jama'a to irin wannan su bai halatta ba in ya ci ma bai halatta ba a gare shi domin ya fita ne akan ta'addi wala muta'addin alan nasi ba kuma ya fita jeji ne inda har ya rasa abincin nan domin ya yi wa mutane ta'addanci ba ne fi na hawi katse tarikin kamar ɗan fashi ko kuma yanzu mu mu ce ‘yan kidnapping ba jeji wai dan tsaurin ido zai ga ɗan kidnapping wai yana bidiyo yana karanta aya saboda saboda saboda isgilanci da addini saboda sun samu iyayen gida hukuma ta ɗaure musu gindi ta yarda da abin da suke yi shagunan kan titi ne ba a yadda ba amma ta'addanci an yadda gaira bagin wala adin fa inna rabbaka gafurun to ubangijinka ya kasance mai gafara ne lahu ga wanda ya ci din ma akala rahimun kuma Allah mai jin kai ne bihi game da shi shi yasa kama ya halatta masa a irin wannan yanayi anan kuma fa kowanne ne ba wai ana nufi wai sai wanda mushen da asalinsa a'a mushen tinkiya da mushen alade duk matsayinsu ɗaya mushen tinkiya mushen alade a irin wannan yanayi duk matsayinsu ɗaya kai kaga alade mai rayi ba wai sai macacce ba yunwa tana galabaita ka zauna gindin bishiya kana tunanin mutuwa za ta zo sai ka hango alade but ya fito daga rami in kana da wani ɗan sauran kuzari kai masa rafka ka shaƙe shi yana tsi-tsi-tsi ka kwaɗa ma dutse ya mutu sai ka je ka gasa famani tarwa ne gaira bagin wala adin fa inna rabbaka gafurun to lalle ubangijinka mai gafara ne rahimun gare shi mai jin kai wa yukrahu aklu kulli zinabin min as-sibai inda al-malikiyya kuma an karhanta shin duk abin da yake da dagi na asiba nau'in asiba indal malikiya wato wanda suke cin nama su ne siba carnivorous a wajen malikiya ba malikiya kawai ba ko da yake malikiya ne sai cika ce makruhi amma abinda imam malik ma shi ya faɗa muwatta yana fa'idantar da haramci ne amma mazhabinsa sai ibn al-qasim su suka rawaito karaha kuma sai intishar ya fadu ya fadada cikin mazhabin malikiya amma kaman shafi'iyya da hanabila su haramun in fact jamhur dai sun tafi akan haka karhanci ko haramcin cin kullu zainabin min as-sibai sune masu dagi ma abuta fika misali kaman damusa da abin nan mai sunanta wanda suke farautar mutane a jejin nan da musa zaki da da kyarkeci kura halal ne cinta naman kura halal ne a eh naman kura halal ne dangane da hadisin Abu Hurairata ingantaccen hadisi ne akwai hadisin Jabir dan Abdullah wanda Imam Ahmad ya rawaito kuma Imam Bukhari ya sahaha shi duk da cewa bai rawaito shi ba wannan duka sun ambaci cewa halal ne mai ruwaya ya fatawa a wajen Jabir dan Abdullah an dabu'i asaidun hiya kura abadda za a iya farautar ta ne kala na'am sai ce eh sai mai ruwa ya ce ƙultu a kuluhu yanzu zan iya cin naman kura qala na'am yace i yace qultu lahu aqalahu aqalahu an-nabi sallallahu alaihi annabi ne ya faɗa haka yace masa na'am annabi ne ya faɗa zance ya ƙare a rawatar waya jabir ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya shi kuma imamu turmuzi abu musa tambaya aka masa annabi sallallahu alaihi wasallam an yaddabu a saidin huwa qala na'am annabin ya faɗa yana fayyace musu a lokacin dangane da a hajjatul wada'i ne kaga ƙarshen lamari ne a hajjatul wada'i yana fayyace musu ababen da aka hana musu farautarsa bayan sun sanya ihrami da haka ita kura za a ce abinda shari'a ta faɗa shi ne amma dai sai ga kaman ba za ka ci kura ba ko tana cin naman mutum to wa kullu zai mikhlabin min at-tayri inda shafi'iyya haka nan makruhi ne cin duk waɗanda suke da wato faratu fiƙoƙi mina tayar daga cikin tsuntsaye inda shafi'iyya wanda sai kawo rabka da fiƙoƙi irin su shago shirwa da sauransu wa hamalul karahata ala al-man'i bis sunna sun dauki karhancin saboda hanin da yazo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin shi yana fa'idantar da haramci ne ma Allah ya samu dace ga hadisin Abdullahi dan Abbasin kullu dhinabin min as-siba'i fa'akluhu haramun duk waɗanda suke da dagi daga cikin zakoki cin namansu haramun ne. Abdullahi ɗan Abbasin ya ambata. A wata waya wa kullu zai mikhlabin minan tayar. Wa ba da an bayyana ta'ala ma harama alal musulmi na minan luhumi hayawan, bayan da Allah ta'ala ya ambaci abin da ya haramta wa musulmai na nau'in nama wani ɓangare kenan da kuma dabbobi a ɗafa alaihi ma harwama alal yahudi khassa sai Allah ta'ala sai ya ɗanfara abin da ya haramta wa yahudawa su kaɗai la alaman adahu min al'awwalin wal akhirin ba wai ya haramta ne akan waɗanda suke ba yahudawa ba imma waɗanda suka riga su zuwa ko wanda suka zuwa bayansu su Yahudawan kawai Allah ya haramtawa, faƙada sai Allah ya ce,
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما هملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
Allah ta'ala ya ce wa alallazina hadu kuma ga waɗannan da suka shiryu kama ana musu ba a ce ba'a ba ai da suka ce inna hudina ilaika ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka to shine ake ce masa tubabbu ba shiryu ba tubabbu wa alallazina hadu ga waɗannan da suka tuba yahudawa kenan haramna kulla zai zufrin sai muka haramta musu duk dabbar da take da kofato zufur ana ana nufin kofato wa alallazina hadu haramna kulla zai zufrin kuma ga waɗanda suke yahudawa sai muka haramta musu duk wani ma'abocin kofato wa huwa malam yafruq asabi'ahu kal ibli shine wanda yatsunsa ba su raraba ba misali kaman wato a raƙumi wan ni'am da kuma jamana wal auzi da kuma abin nan danya ko ita ce ruwar agwagwa wal baddi da agwagwa wa qala al qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin min at-tayr ai shine duk abin da yake da fiƙoƙi daga abin nan dagi daga cikin tsuntsaye wa kullu dhi hafirin min ad-dawabi da duk wanda yake da kofato daga cikin dabbobi sai Allah ya haramta musu wa samma al-hafira dhufran ala al-isti'ara kenan sai zamanto an ambaci kofato al-hafir an ambace shi dhufr farce ala al-isti'ara kama an yi aran kalma ne in aka ce kullu zai dhufr ma'abuta kofatai aka haramta musu wa min al-baqari kuma daga cikin shanu wal ganami da tumakai da awakai harwamna alaihim shuhumahuma sai aka haramta musu kitsansu sa ci naman dai amma banda kitse athrubu kitse kenan wanda yake kewayewa jikin kayan ciki da su tumbi da sauransu wanda yake kewawa tumbi huwa shahamul ladhi yughshil karfa faqat wato kitsan da yake lullubewa uwar hanji shi kadai wakila shahamul kulli aka ce a dukkan kitse ne na jikin dabba aka haramta musu in banda wanda aka kebe illa ma hamala zuhuruhuma sai dai kawai kitsan da gadan bayan su ya dauka kasan gadon baya naman da ke gadon baya zaka ga akwai fari-fari a jikinsa ya hada kitse to sai irin wannan kitsa ai ma allaka bi haminu abinda ya damfaru da naman gadon baya awil hawaya ko kuma naman da ya riga ya cuɗanya da hanji shine hawaya ai hamalatul am'a'u wanda hanji ya ɗauka a jikinsa duk yadda kai hanji yana tare da kitse ba kitsan da ya lullube shi ba kitsan da ya manno a jikinsa ya ɗamfara a jikinsa to sai irin wannan ne kawai aka halatta musu jam'u ha wiya'u wa ha wiya aw makhtalata bi azmin ko kuma irin nau'in naman da ya cuɗanya da jikin abin nan kitsan da ya cuɗanya da jikin nama wajiya kenan ko sai dai wajiya kitsan ya riga ya cuɗanya da nama naman ne amma kuma akwai kitsan gashi a cikinsa bayan da za ka yi karaba su to irin wannan ne kawai aka bar musu wa huwa shahamul aliyati wato kamar misali naman da ai kitsan da ya manno a jikin bindi naman bindi ta wajen nan kugu to zaka ga nama ne kuma yana hada da da kitse fa innahu uhilla lahum wannan an halatta musu Allah yake zalika ai wannan at-tahrim haramta wan jazainahum bihi wato amun sakamako ne da shi bi bagayhim saboda zaluncin su bi sababi zulmihim bima sabaqa fi suratin nisa'i dangane da abin da ya gabata a baya na suratin nisa min qawlihi inda Allah ta'ala ce fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi saboda warwarewa alƙawarin su da suka rika yi da kafircewa da suka rai kai game da ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah madaukaki ya sanya musu hukunce-hukunce masu tsanani ila an kala har zuwa inda Allah ya ce fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhilla lahum saboda zaluncin da yahudawa suka dinga yi shi yasa muka haramta musu wasu dadadan abubuwa waɗanda da an halatta musu Allah ya sanya musu haramci a cikin at-taura ila akhirih to kasan su yahudawa kaga zalunci ne ya saka aka sanya musu haramci aka ce to kaza da kaza ya haramta maimakon su roƙi izina su dawo kan hanya sai suka ƙara yin wani sabon zalunci Jabir dan Abdullah yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa amal fathi shekarar da ake fatahu makka inna allaha wa rasulahu harama bai al-khamr wal maitati wal khinzir wal asnam Allah madaukaki ya haramta wato Allah da manzansa ya haramta sai da giya da sai da mushe da sai da alade da sai da gumaka Allah ya haramta kamar yadda ya haramta ci da sha haka ya haramta saidawa kada akuyarka ta mutu kada saniyarka ta mutu ka kama hanya za a kai ta abin nan kudu a mota sai ajalinta ya zo shi kenan sai a ce to za a saidawa arna haisu suna ci ba a rage asara to ya hada da su sun ci faƙila sai aka ce ya rasulallah a ra'aita shuhumal maita to ya manzon Allah kana ga kitsan mushe ba ci za a yi ba amma ana ciran kitsan ana amfani da shi fa innaha yuddahanu bihal julud fatu kirgi akan sa kitsan a dinga shafa masa dan ya miƙe in ana so a abubuwa kamar ahziya da makamantansu wa yutla biha sufun kuma ana yin mulka a goge bayan jirgin ruwa da shi ana shashafa kitsan a bayan jirgin ruwa domin ƴan ƙananan ƙananan ƙofofi na jikin katakon da icen wannan kitsan yana shafe su ruwa ba zai penetrating ciki ba ana irin wannan amfanin da shi kuma saya ake yi sayarwa ake yi don ai wannan amfanin wa yastasbihu biha nas kuma sannan mutane suna narkarwa su yi fitila da shi so idan dabba ta mutu sai a ciro kitsanta in an ciro kitsan nata sai a yi amfani da shi saboda irin waɗannan ababe ana sayarwa mutane sai su zo sai su saya sai a je a yi amfani da shi in ma a shafa don kirgi ya laushi ko kuma a mulke bayan jirgi ruwa don kada ruwa ya shiga ko kuma a narkar da shi aje ana sawa a ci balbal to kana ga a iya yi ai yanzu mai annabi ya faɗa inna allaha wa rasuluhu harama bai al-khamr wal maytati wal khinzir wal asnam abubuwa guda hudu ya ambata to sai aka ce to ya manzon Allah kana ga kitsan mushe fa za a iya cira shi aje a sayar domin gashi ana amfani da shi a waɗancan ababe. Faƙala la, annabu sai ce, A, a, wayan ƙicin biri ne? An sha romansa. Sun makala sai annabi ya ce, Ƙatalallahul Yahudu, Allah ya la'anci Yahudawa, Inna Allah lamma harwama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Allah wadaran Yahudawa, ya ce lokacin da Allah ya haramta musu cin watan kitse, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu cin kitse, jamaluhu sai suka ɗauki kitsen sai suka narkar da shi, ya zama ruwa, sun ba'uhu sai suna saida wa mutane ku yi amfani da shi, a sa a fitila, a sa a meye, a sa a meye, wa aka lutsa mana kuma sai su ci kudin da suka sai da wancan ɗin. Ai, kaga sun ci ne, indirectly. Eh, sun ci ne indirectly. To, da Allah ya haramta mushe, to ba za ka sai da mushe ba. Yanzu ya zo a cikin hadithin Maimunatu bintul Hari, akuyarta ta mutu sai ta kama ta sa za a ja ana fita da ita da gidan annabi za a je a jefar a bola. Annabi sallallahu Alaihi wasallama sai ya ga sai ce, ah, lau akhaftum ihabaha me zai hana ku ku fede ku amfani da fatar sai ta ce ya rasulullah innaha maita mushe ne fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ai da magariya da ruwaye za su za su tsarkake ta ma'ana idan an je mai ta ta tsarkaka to kaga ya halatta da mushen dabbarka idan ta mushe sai ka fede ta sai ka ɗauki fatar sai ka jeme sai a yi amfani da shi amma ba sayarwa ba a nan ma haramcin sayarwa yana nan a kanta amma ya halatta za ka iya yin wani abu da shi ko kai takalmi ko kuma ka yi jaka wadda ma ko kai salka da za a dinga zuba ruwa hannu alwala duk ya halatta to amma sayarwa bai halatta ba fakanu kullum martakabu ma'asiyatan min al-ma'asi uqibu bi tahrimi shay'i mimma uhilla lahum su yahudawa sun kasance duk lokacin da suka aikata wani sako wanda suka saba to sai Allah ya musu horo sai a haramta musu wani abu wanda da an halatta musu suna jin dadin sai a ce to sai a aiko mu annabin su na wannan zamanin sai a ce to an haramta muku kaza ba shi yasa annabi Isa alayhi salam da yazo ya ce wal uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum daga cikin saƙon da in zo da shi kuma ni ban zo in ɓata a taura ba wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati duk abin da yazo a cikin at-taura na tabbatar da shi kar ku ce na zo in rusa abin da annabi Musa na zo in tabbatar da shi ne amma daga ciki walau hilla lakum ba'd allazi harama alaikum Allah ya aiko ni domin na halatta muku sashen abin da da aka haramta muku akwai wasu abubuwan da aka haramta muku bayan annabi Musa a harshen annabawan da suka zo bayan annabi Musa, to, na zo yanzu don a ɗauke muku irin wannan takunkumin. Kaga rangwame ya ka kawo musu, amma sai suka nemi kashe shi, saboda mutanen banza ne. Wanda suka kashe annabawa don sun kashe maka uwa kuma sai kai mamaki? Dama tsinannu ne, Allah ya tsine musu, kuma haka suke a tsine. Wahum yunkiru na zalik su kuma sai suna musawa. sai su ce a'a su ba laifi suka yi aka haramta musu ba wa yadda'una annaha lam tazal muharramatan alal umami qablahum ai irin wannan abun bai gushe ba haramun ne akan al'ummomin da suka gabace su ma sun gaje su ne tunda dama tun can Allah ya haramta ba akan su aka fara ba fakadzabahum Allah bi hadha shine Allah ya kareta su da wannan aya wa hadzarul muslimina an yaqtadu bihim fi irtikabil munhiyat kuma ya kashedi ga musulmai musu gargadi kada fa su yi bibi su koyi da yahudawa cikin abin da aka wato cikin aikata abin da aka hana fa innahu yaslubu ni'ma aikata abin da Allah ya hana yana sanyawa ni'ima ta zanta salube ga barin al'umma Allah ta'ala ya ce a wa inna lasadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka faɗa fi akhbarina wa mawa'idina labarun da muka bayar da wa'adin da muke yi duka na gaskiya ne wa aqaba alaihi sai Allah ya ta'akibi akan sa wa qala yace fa in kadzabuka in ku suka karyata ka a abin da ka faɗa fi ma ji ita bihi game da abin da ka zo da shi fa qul lahu to ka gaya musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ka gani fa to Allah ku duba wata balagar magana ana Allah yace fa in kadzabuka idan suka ƙaryata ka, me kake tsamman zai biyo baya, to za su ɗanɗana kuɗarsu, ko ba haka ba ne, ai shi ne cikon magana, in suka ƙaryata ka, Allah ya ce wa inna la sadiqun mu fa masu gaskiya ne cikin abin da muka faɗa, wanda muka aiko ka da shi, fa in kazzabu in ko suka ƙaryata ka, maimakon ya ce za su ɗanɗana kuɗarsu ya ce rabbukum faƙulto ka ce musu rabbukum zu rahmatin wasi'a. Ubangijin kuma abocin yalwatacciyar rahama ne, mai jin ƙai ne. Allah gwani, laifi fa yayi, idan kuka yadda kuka aikata kaza ɗin nan, to ku zan muku kyauta zan muku sassauci. Misali, idan kuka yadda kuka aikata kaza ɗin nan, to ku sani ni mai yawan haƙuri ne. ai ba wai an ce musu aikata ba ne sai Allah ya kawo wata siffa ya ce zu rahama rahamar ma sai ya ce wasi'a ya kawo mata wata siffa yalwatacciya ne ma'ana kada ku tsammata cewa laifin da kuka aikata na baya da na yanzu da ma wanda za ku yi a gaba in har kuka yi nufin karkatowa zuwa ga abin da Allah ta'ala ya ce kar ku yi taɓa tsammanin cewa Allah ba zai karɓa ba ballantana ku ci gaba da kan garewa kasan wani idan ya tsammaci cewa laifinsa ya yawa sai ce to mu yanzu idan mun tuba ma dama an riga an cika kaza da kaza kawai gara a karasa haka to sai Allah yake tallata wa mutane rahamarsa da jin kansa Allah madaukaki wato haithu lam yu'ajilukum bil uquba Allah bai muku gaugawan horo ba yana shaurara muku ko kwato ba wa fihi talattufun bi du'aihim ila al iman akwai tausasawa wajen kiran su zuwa ga yin imani kamar yadda Allah ce wa inna rabbaka lazu maghfiratan lin nasi ala zulmihim ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane ko da ku suna yin zalunci inda sun dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kana tsammata cewa kan gare wannan idan mutum ya ci gaba da yi haka wai zai sha saboda ubangiji yana da wannan sifa a'a sai ya ce wa inna rabbaka lashadidul iqab kuma ubangijinka mai tsananin hukuma ne kaga an an ciza an hura nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim to Allah subhanahu wataala ce wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin kuma babu wanda yake karewa azabar Allah subhanahu wataala idan ta zo gabarin masu laifi sai wadu'il zahir mawdi'al mudmar an sanya zahirin a sifa a gurbin da lamiri ake sanyawa tambihan ala tasjili alaihim bidhalik dan a fadakar an fa nade musu wannan din cewa su fa mujrimai ne in har suka ci gaba da aikatawa wal'asulu layar wadda ba su ankum idha ja'a, ai Allah babu wanda zai iya karewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala gabarinku idan har azabar ta zo, nan za mu tsaya na ga yanayin ya canza ku. Gara lallaba a koma gida. Abinda muka faɗa daidai Allah tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum.